أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda yake gudana karatu na ranar sudu a nan masjidi sabilul huda gawan katare da magaran inda muke gabatar da littafi na muwadda na imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yau muna sudu 20 28 30 ba bito 28 ga watan jimadal ula shekara ta 1446 da fatan allah mana mawafaka a bisa abinda za mu karanta muna cikin dai kitabun nikahi kitabun nikahi littahi kamar yadda muke faɗa shi ma mu ɗaƙin littahi littahi ne a cikinta kuma kowane littahi sai ya yi babe-babe muna cikin kitabun nikahi a cikin kitabun nikahi zan mu tashi babe na nawa na sha shidda kenan mun kare babi na sha biyar yanzu mu tashi babi na sha shida a cikin kitabun nikahi kitabun nikahi kuma mun zo ɓangaren mene ne ɓangaren bayi ko ko sadaka zama ce ko auren bayi da ɗaukar sadaka da ne duk abin da ya shayi auren bayi ne muke abubuwa ne yanzu muka ce sai ga siya almara amma ne duniya ta da haka ta kasance da wani malamin musulunci ba abinda musu bari ba duk sai bayani a wannan amma dai wancan karatun mai bayani a yanzu malamanmu na zamani sun ittifaki akan yanzu babu bauta a yanzu babu malamin musulunci na zamani da muke ciki sun tafi akan yanzu ba ka yi baccan kaji an ci an doki sadaka an doki kaza an doki kaza yanzu duk babu wannan domin su bayan yanzu hanyar da suka zo da kwai shubuha abinda malamai suka yarda da yanzu suka yi fatawa ka iya yin in ka ji da kwai a wani guri in ka fara ta kama ka ko ka saye ta ka yanta ta duk ka iya wannan wannan ba a hana ba amma dai irin na daɗin ka saya ka yi koman yanzu na kuyanga ko wannan yanzu babu wannan malamai suka ci a zirune mutum dama shi musulunci ko can farkon musulunci ma ai dama yana tafiya ne na ture bauta so yake a fasa musulunci in ka lura da wannan musulunci kullum ya ce in kai kaza ka fara ka ba da baiwa ka ba da bawa ka ba da kaza ai so ne ce yake a yi a fasa bautai ko kuma wani guri kaga ya ce wanda ya yanta baiwa na da lada kaza yana da kaza yana da kaza duk so ne ake a fasa abu to da wannan dai a zan mu gane karatu ne zo yanzu akan aure abin da shayi bayi sai mu bi shi dalla dalla mi amma dai a bayan ne yanzu faɗin malamai da suke suka ce yanzu babu bauta yan wata sannan ba ka ji a wani guri ka ta ka ce ka aika ka yi koman in wata sadaka ka ka sayo a yanzu malamai sun ce babu wani ina zan tashi babe na sha shida ya ce babun babe an nahayi hani an nikahi a kan auren ima'il ahalil kitabi ku yangu bayi na ahalil kitabi bai zai ma babe hani na auren ima'i bayi kuyangu na ahalin kitabu mazauwa littafi su ne yahudawa da nasarawa kenan su ne yahudu da kirista aitan baya mun yi bayani akan auren bayi ana iya mutum na iya auren baiwa amma dai da kwai sharadi wajen gudanar ko a karatun bayan din mun bayani ba haka ne ba zaka aura da kwai sharadurka wani a karatun bayan din mun hudi to yanzu su ahalil kitabi ai musulmi yana iya auren mace ahalil kitabi ko amma dai menene mace ce ahalil mace ce musulma ba ta auri ba namiji ahalil kitabi kai da magana ko shi namiji kai ka iya auren ahalil kitabi amma dai ita ba za ta iya auren ahalil kitabi ba mun gane wannan to ya ne wajen bayi to tunda musulmi zai iya auren baiwa to kuma an yare ya auri ahalin kitabi to ya iya auren baiwa ahalin kitabi ku yanga mun gane kan karatun mutum musulmi kai shi zan yi auren kirista ko mai wuri ya zaka aura ko to ka ka iya auren bai wasu kuma kamar in baiwa ce musulma ai kana iya aurenta da sharɗi ko to in baiwa ce ta ahalin kitabu ka iya aurenta to shine imam maliki ba wani babu yace nahai hani an nikahi imai ahalin kitab a bisa auren ahalin kitabi bayina ahalin kitabi sune al-yahud wan nasara ko mu ce yahudawa da kirista mun gane wannan ko kam labari kenan in aure ne na ni kai da ita ahalin kitab ai ana yi ko namiji musulmi yana iya auren kirista musulunci yare da wannan me bai raba mace musulma ta auri namiji ahalin kitab to sai ce
qala malikum imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yace la yahillu nikahu amatin yahudiyatin wala nasraniyatin la yahillu bai halitta ba gani ga kai ga shi nikahu ammatin auren kuyanga baiwa yahudiyatin au nasaraniya wadda ta kasance bai yahudiya ko kuma nasara kirista wani ba ta halitta ba mi ma'aura sai ce لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ina hujja sai imam malik ya ce dan allah mai girma da buwaya yana cewa a cikin littafinsa alkur'ani sai ka wannan ayi ta ce والمحصنات من المؤمنات an halatta muku almuhsanati katangankun mata minal mu'minati na daga mummunai kenan an halatta akan mu muhsanat katangankun mata minal mu'minati na daga mummunai kuma fa والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب an halatta a gare ku kuma muhsanati muhsanatu katangagun mata min allazina utul kitab na daga waɗanda aka ba su littafi sune yahudi da nasara min qabli kuma waɗanda suka so tun gabanu wani ayi bita ce an halatta mu da mu katangagu namu namu mu ne ko kuma fa kuma an halatta mana katangagun mata na daga ma'abuta littafi sune yahudi wa nasara to kalkashin wannan sai imam maliki ya ce فحن الحرائر من اليهوديات waɗannan almuhsanati min allazina utul kitaba sai ce fa hunna ai su ne hara'iru diya ba bayi ba min alyahudiyat ne daga yahudawa wa nasraniyat da kuma kirista kenan ne ce ba ai wal muhsanatu min allazina utul kitab bai ce ma ba wan nisa'u min allazina utul kitab ko kenan sai ce ma wannan min allazina utul kitab sai ce ma fa kunnal hara'ir sune ne iya mata iya kenan ba bayi ba min al yahudiyat na daga yahudawa wan nasraniyat da kuma kirista sai kuma ya ce وقال الله تبارك وتعالى Allah mai girma da buwaya kuma ya ce ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات wanda daga cikinku baya iya kenan bai da kudura daular bai da kudin bai da kudure an yanki hamusanat ya je ya aure katangagga mumuna musulma baka da wannan kudin ga iya musulma baka da kudin da zaka aure ta shine wa mallam yasadi wanda bai da kudura bai iya minkum daga cikinku an yanki hamusanat ya auruwa katangaga mace musulma to ya zai فمما ملكت أيمانكم to sai ya rike daga abin da hannayenku suka mallaka من فتياتكم المؤمنات na daga kuyangunku mummunai sai ce na daga kuyangunku mummunai bai ce ba min fatiyatukum mu'minat ko kuma fatiyatu ahli kitab ka gani sai ce na daga kuyangunku mummunai kenan a can sama da ya kawo muhsanatu sai ce na mummunai da kuma na na ahli kitabi a nan kuma da ya kawo wanda bai iya aure daga cikinku ya je bai da kudin da zai je a wuri ɗiya to kuma ga ahal ga baiwa da sharaɗin baka iya kuma kayi hafar anata zai je a wuri baiwa kenan sai ce baiwar da zaka aura sai ce min fataya tukun mu'minat na daga kuyangun kumi mummune ka kenan yayi mi yayi precise ko ya hudda ma kenan banda kuyanguna a ahal kitab sai ce فهن الإماء المؤمنات kenan nan da yace min fatayatikum mu'minat sai yace fa kunna sune ima'ul mu'minat kenan sune bayi ku yangu mumunai kenan ku yangu wanda ba mumunai ba sun yi mi ba aure su ba sai yace قال مالك imam malik dan anas rahmatullahi alaihi yace فإنما أحل الله فيما نرى fa inna ma ahallallahu cewa dai Allah ya halatta fi ma nura cikin abin da muke gani نكاح الإماء المؤمنات nikaha auren ima'a ku yangu mu'minatin mumunai ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب kuma اليهود.
Allah bai halitta ba auren ku yangu na ahlul kitabi mazawwa littahi yahudawa ko nasarawa mun ga wannan ko kenan kalkashin wannan ayi sai Imam Malik ya bayani shi da yace a cikin abin da muke gani wannan aya ta sama shi Allah subhanahu wata'ala yayi me ahallal ahallallahu me ahallallahu fi ma nura ko Allah ya halatta cikin abin da mi ya halatta nikahal imal mu'minat auren kuyangu mummune ko walam yuhallil nikah ima ahli kitab bi halatta ba auren kuyangu ahli kitab da kirista ko to sai yace kuma قال مالك imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yace والأمة اليهودية ita baiwa ku yanga ba yahudiya والنصرانية ko kuma baiwa ku yanga kirista تحل لسيدها tana halitta ga shugabanta ga me ita بملك اليمين yayi yayi kullanta ya rike ta matsayin sadaka aure ne aka hana amma dai ya iya rike ta matsayin yayi kulle da ita ya rike ta matsayin sadaka kenan bi mulkil yamin amma dai fa Wala ya- yana kenan da muka gani auren ne musulmi bai ya auri ba baiwa ahadin kita amma dai bi mulkil yamin ma yana iya kenan a matsayin sadaka yana iya rike baiwa bai huda ko kirista amma dai almeni bai ba a armi bai ba mun gane sai ce ولا يحل وطأ أمة مجوسية amma dai bai halitta ba ga musulmi ya sadu da kuyanga baiwa don majusiya wadda bata da addini to bi mil- بملك اليمين bi mulki ya mallake ta ta zamanto sadaka shi ya mata yayi kullanta kenan ita baiwai bi mulki yamin ma wadda zaka sadi da ita sai in ta kasance ahalul kitabi ce in baiwa ce wadda batta da littahi samawiya ita ma bi halitta ba koda a yaki an samu ta ka rike ta a matsayin sadaka mun gane to ana hukunci din hudu kamar shi babu na gaba wani zatullah hukum ahkam ahkam mako masala nan kawai dillah tilan da fi masala ta farko anan hoto musulmi yana iya auren mace ahalil kitabi to kuma ma amma dai sai sai iya ba baiwa ba kenan zai gane karkashin wannan kenan musulmi ba zai iya auren ahalil kitabi ba baiwa to kuma ma matsayin sadaka musulmi yana iya rike baiwa a matsayin kulle sadaka shi a halin kitabi amma dai kuma majusiya da wadda bata da addini in ka ce majusiya duka mai wadda bata da addinin samawiya mai addinin hindu mai addinin buddha duka wannan addinai kenan wannan baka iya rike saboda sunan sadaka in kai musulmi ne haka ne ko to sai je sabon eh sadaka eh kulle eh aure ai kulle mutum yana da baiwa mutum yanzu aka je in zamanin can ne abin da ya almara ne in zamani yaƙi ne yanzu ai baiwa kana iya saduwa da ita ko mutum baiwa shi kana iya saduwa da ita to shi da ce kullum kuwa ce sadaka yi hikima da ya wuce ka gane ai baiwa baiwa ka baiwa kana iya yi Sa- baiwa ka wadda ka saya kana iya yi ka ɗauki yawwa ta ɗauke ka yi mu'amala ta matar ka ta aure ko ka gane baiwarka tana iya yin duk wata mu'amala ta matar ka ta aure da baiwarka to kuma baiwa ai a can ba midacin da kana iya auren ta na aure amma dai da sharɗai aka zana ko to yanzu sai aka zo akan to baiwa ta wannan ahli kitabi ita ka yi auren ta ba ka yi auren ta ba to ka iya rike ta a matsayin sadaka ba aure ba ka sace saduwa na aure saduwa irin za ka yi mataka a matsayin sadaka ana yi kuma amma dai kuma wannan ba za ka yi ba da bajusiya mun gane sai ce babu nawa babun na sha bakwai ya ce babun ma ja a fi ihisani eh son abin da zo a cikin katangewa ya zama ce katan da hausa ya zace katanga cewa ko katangewa a kai ba baushe shi buga mai da hausa ya zace ma ba na al'ihsan katan katangewa me katangewa yau shi ma sai an shari shari eh kamar sun yi shamaki ko to sun yi shamaki amma dai abu sun ce aka ce al'ihsan shi ne ai yadda zaka samu wani titin ne zaka samu yadda ko an zo azaba da kai da wancan ba ɗaya ne ba kamar yanzu wajen hudud shi wannan babu imam malik ya kashi na babu da ihsan ya kashi na amma dai zai ƙara bayanin shi a can kitabul hudud a cikin kitabul hudud din aka je wajen rajab wa ake wa rajab wa ake wa bulala yau shi ne katangage ko katangage shi ne ake wa rajab shi kuma wanda ba katangage ba sai awa gulala to ke nawa darsu mai zai ma ya ne mutum ke zama wa katangage mun gani yanzu ne duka katagagu ne ba katagagu ne ba ko to ya za a yi zama to katagagu yau shi ne zai wanda su kenan tun da kota nan ba daga gudu wato ya za a zama zo to kenan al'isan kenan kacin da hausa wada to kenan yayin za a yi mutum ya zama ka tagayi kenan in kai da ka yi aure ya zama da usman da ka yi aure ya zama ya zama to ka tagage kenan wata ran wani hudud in yazo kan shi yadda za a wa yadda za a wa sufyan ba haka ba za a to kenan zai ma babu akan ihsan din sai ce
قال حدثني يحيى عن مالك ya bani hadisi daga hayya an maliki daga malik dan anis rahmatullahi alaihi عن ابن شهاب daga ibn shihab imamu zuhuri muhammad ibn muslim عن سعيد بن المسيب daga sa'id dan musayyab shugaban tabi'ai ɗaya daga cikin fuqaha saba'a na madina أنه قال sa'id dan musayyab yace المحسنات من النساء katangabu daga cikin mata
هن الأولاة الأزواج su ne ma'abuta aure
ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا yana komawa ga wannan zaka gane Allah dai ya haramta zina kenan a shayar wannan almusanatu minan nisa'i kenan katangabu minan nisa'i daga mata yace hunna ulatul su ne ma'abuta aure kenan duk mace mai aure ita ce katangarka ita ce musana ko kenan ya gama mace mai aure ita ce musana kenan ita ce in hududu ma ya hauka- ya haukanta kenan ba ɗaya ba za a mata da mara mara aure shine inji injiwa inji sa'idu shugaban ɗaya daga cikin to kuka usawa ne sa'idu bin musayyab kuma ha alkasim bin muhammadu to kuma ha salimu salim to kuma ha suleiman bin yasa muhammad bin Mas- bin maslama ko to maslama ko to a biyar wani zana su fuka wasa ba urwa bin zubair shidda sauran daya ayi da kwanan wanda aka sami sabani a kai shi su wani fuka hausa ba wai duk karatun madina garin manzo duk daga nan aka kwaso aka kwaso gurin su jikokin sahabbai ne sai ake musu in giya in fuka hausa ba duk abu in ya zo da gurin zaka ji an ce fuka hau saba su bakwai ne wanda su ne duk ilimin nan su maliki da suwa da so kwaso da gurin so kwaso sai a ce musu malamai bakwai na madina garin manzo kenan sai ibn sai bai a cikin su kuma shine shugaba ma sai ya ce
قال وحدثني عن مالك ubaidillah ya ce ya bani hadisi daga maliki dan anis عن ابن شهاب daga ibn shahab imamu zuhuri muhammad ibn muslim وبلغه عن القاسم kuma yin labari ya iso mai daga kasim dan muhammad dan abubakar أنهما كانا يقولان su biyun nan sun kasance suna cewa dawa dawa da, i- da imamu zuhuri muhammad ibn muslim wanda ake cewa ibn shako da kuma kasim dan muhammad dan abubakar shi kasim dan muhammad dan abubakar shi ma da cikin daga cikin fuqaha'u to shine ya yace annahuma su biyu alif tasniya kana sun kasance ya kula ne suna cewa suna cewa me إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحسنت أحسنته to mu hu- mas'alolin da zan mu dunan a cakula suke mu rike su in mun kare yau ne zana yace iza nakahal hurru ammata idan wa a iza nakahal hurru idan da ya aurewa baiwa ku yanga fa masaha ya sadi da ita faqad ahsanatu to ta mai da shi musul ta katangar da shi kenan da aka ce mutum su can mata aka ce ma'abuta aure su ne katangaru ko to shi namiji sai aka ce ba sai ya auri diya bai zama to katangage ko da baiwa ka aura kawai ka zo me katangage shi ne ce ma nan idan iza na kahal hurru idan da ya auri baiwa kuma ya saji da ita masa haƙin da ya kwana aure da ita faƙar a hasanatu to ta mai da shi musul ta mai da shi katangage sai ya ce kuma
قال مالك imam malik dan anas rahmatullahi alaihi yace يحسن العبد الحرة قال مالك وكل من أدرك أدركت كان يقول zalika ذلك wannan mas'alai da muka faɗi izana kal kurul amma ta fa masaha faqad ahsanatu ko sai imam malik alkashin ta yace wa kullu man adaraktu dukkan wanda na riska kana yaqulu zalika shi ma yana faɗin kwatamcin wannan kenan yana fatawa ga haka sai yace تحسن الأمة الحرة kenan shi ne mai dashi duk wanda na riska yana faɗin wannan magana yana cewa ta husunul ammatul kurra ita ku yanga baiwa tana katangar da ɗa a yaushe
إذا نكحها idan فمسها ya aure ta aure kadai fa masaha kuma ya sadu da ita faqad ahsanatuhu ka ta katangar da shi kenan magana ce imam malik ya ƙara bayani ta ko yace kullu kuma kullu man كل من duk wanda كان na riska ke nena wannan fatawai wata fatawa ta iza na kahar huru amma ta famasa hafa kan asalatu ko kenan shi da sake mai ta magana yace tuqsunul ammatul huru ku yanga baiwa tana katangar da da ayushi iza na kaha idan shi dan ya aure ta famasaha da sharadin ya sadi da ita in yayi wannan faqad ahsanatu to ta katangar da shi ta mai da shi muhsin mun gane kenan yanzu mun ce nan bangaren duk ba musu ne ba ko kenan a wannan bangaren duk wanda ya zo aure bai waya zaune ba sai ya aure ba ya kenan ya aure bai wa ma zuwa ka tangage ko wani hudud ya kama abinda ake yi wa musu haka shine kini sai ci قال مالك imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yace يحسن العبد الحرة can ya ce amma nan kuma yace husnul abdu bawa yana katangantar da diya kenan bawa namiji yan- in yana maida diya ita ma me muhsin ayoshe إذا مسها بنكاه idan ya sadu da ita da aure
ولا تحسن الحرة العبد amma dai ita diya ba ta katangantar da bawa ba ta maida bawa muhsin
إلا أن يعلم yaron ita diya batta mai da batta mai da bawa musu yanzu hudobin da muka yi na farko wane da wane ne na farko wane ne
تحسن العبد الحرة eh mutum daya mutum daya baiwa tana katange ba eh, tana tana katange da in ya sami da ita na aure yawa ba- baiwa idan ɗa ya aure ta har ya sadu da ita ta mai da shi mai muhsin ko na biyu ha muka ce kuma bawa yana katange iya bawa yusin abdul hura shi ma bawa yana katange biya kenan akis wancan ko shi ma kamar wancan ko shi ma iza masa habin nikahin ko amma kuma ita zai ba ta
sai ya ce kuma na je ka shi zama tashi wala illa sun illa an yatika a'a mun shi ai bakarta ba wala wala tuksinu al-hurrata al-abda illa an yatika wa huwa zawjuha a famassaha ba'da tsaba kenan tsaba kenan wala tuhsinul hurratu abda me yake nan
iya diya ba ta katangantar da Bawa.
bawa kenan diya ba ta diya in ta auri kenan bawa ba ta maida shi katangage sai a yaushe illa an yi atika sai an an yanta shi wa huwa zawjiha yana matsayin mijinta kamar suna auren sai mai gidan shi yemi ya yanta shi to daga nan ya zo mi ya zama musin in yi mai masa a ba kare ba je ka ba kare ba wa huwa zawjuha je ka wa huwa zawjuha fayamassaha yana matsayin mijin nata fa ya masa ha ba'da itki ba da itiki sai ya sadu da ita bayan an yanta shi to ku duba matsalar nan ku duba eh tilla iri ne mi ku duba me muka ce nan ai tun daga na kace yuhsunul abdul hura ko to iza masabi nikahi nan mun gane ko wala tuhsunul huratu abd ita diya ba ta mai da bawa katangage kenan dan diya ta auri bawa to wannan bawan kulli yana zaman bawan shi ko da laifi yayi za a mai nisfu ma alal hudu ko to yawa to shi ne shi bawan zai koma shi ma muhsin sai dai a lokacin da suna auren wannan sai aka yi mi aka yantar da shi da aka yantar da shi kuma huwa zauji hasu yana matsayin mijinta ko baitin wani sai ya sadu da ita bayan an yantar da shi din to in aka samu wannan shaɗin guda biyu to nan ya zama to ne musu kenan sharaɗin ba wa da wadawa suke aure da iya ce da bawa suna aure a kullum suna wannan auren bawa in yayi lahimi za a mai nisfu ma'ala rabi za a mai ko yaushe zai zama muhsin sai mai gidan shi ya yanta shi a cikin wannan auren da suke in an yanta shi ma kuma sai an sadu da auren bayan mai gidan ya ce ya yanta shi sai an kwantar da auren to daga nan an kwantar da auren ya zo mai muhsin mun gane to shi ka fa in fara ka fa'in faraqaha qabla an yatika to in ya rabu da wannan diyai kabla an yi a cika kafin a yanta shi falaysa bi muhsin to shi ba musin ne ba ba ka tangage ne ba kullum yana matsayin bawa shi in ma laifi yayi rabi za a mai mun gane je ka hatta yatazawwaja ba'da itkihi in yana so ya zama to ka tangage hatta ya tazawaji ba da ita ke har sai yayi wani aure bayan an yanta shi
wa yamassa imra'atahu kuma ya zo ya kwanta da matar tashi kenan daga ne ya zama ka tangage ku do masala ko mun gane muje muje to muje kala maliki qala malikun imam malik dan anas rahmatullahi alaihi yace wal amatu ita baiwa idza kanat tahta al hurri idan ta kasance tana kalkashin ɗa kenan ɗa yake aure da ita thumma faraqaha kuma sai ya rabu da ita qabla an yatika qabla an ta'atika ta'tika kafin a yanta ta fa innahu la yuhsinuha to wannan shi bawan bai maida ta katangagga nikahahu iyaha wannan auren da yake na bai maida ta katangagga to me na buga wa hiya amatun hatta tunkaha ba'da itkiha tana matsayinta na baiwa hatta tun kiha sai ta yi wani aure ba da ita kiha bayan wannan yanta ta da aka yi wa yusibuha zawjaha kuma mijinta ya sadi da ita fa dhalika ihsanuha to wannan shine samun musulmi ta zama katangagiya to ku da wannan me wannan tilla baiwa ce wa yake auren ta da da yake auren baiwa to sai aka yi mi sai ya rabu da ita amma dai lokacin da ya rabu ita ba yanta ta ba ko to wannan baya mai da ta a kullum tana matsayin in sai laifi za mata rabi to da shi ne nikahu ya hake nan wannan auren bai katanga da ita to sai ce kuma wahiya amma ta za- in ya sake ta nan wahiya amma tun za ta kasance matsayin bai wata hatta tun yaushe ta zama katangaga hatta tun ke ba da itikiha hatta sa hatta sai ta yi aure bayan da aka yanta ta da ta yi auren kuma wasibu ha zauji ha mijin sai sadi da ita ba zalika ihsanu to wannan daga nan wannan bai wata zama ne katangaga ta zama in dai azaba za a mata kamar yadda ake wadiya in dai da ko mun gane to sai ce kuma na
na'am wal amatu wal amatu idza kanat tahta al hurri wal amatu ku yanga baiwa idza kana tahatul hurri idan ta kasance tana kalkashin ta yana aure da ita fata'tiqu sai aka yantar da ita wa hiya tahtahu tana kalkashin auren shi qabla an yufariqaha kafin ya rabu da ita
fa innahu
to yuhsinuha idza shi wannan dan ya kusuni ha ya maida ta katangagga idza ataqat idan aka yantar da ita wa hiya indahu tana gurin shi tana auren shi idza huwa asabaha amma dai da shar'in shi ma sai ya sadu da ita ba'da an ta'tiqa bayan an yantar da ita hudu hudu ko ya hudu ya hudu a bai hudu ba wani ipratik wani na yace wal amatu wal amatu ko ga ta na baiwa ce ko idza kana ta tarkur sai wa yake aurenta ta yake aurenta sufiya ne yake aurenta ko to baiwa ce wa yake aurenta sufiya ne yake aurenta da ko to yana aurenta ko baiwa ta mala yasin ce fata atiku sai mala yasin sai yan data wayya ta hata ita wata na wajen wa kafin ya rabu da ita. Ana jin cikin ta- tana gurin su biya ko kabla ya faru ka kahin ya fa inda hu husnuha to wannan ɗan tatar da malam ya ya sanya mata yin ta zama me fa inda hu husnuha iza ataqal yana ta- tana zama ka tangaga in dai har ya ya yantar da ita kuma da shaɗin gaba wahiya tana gidan shi iza huwa asabaha ya sadu da ita saduwa aure ba da an ta atiku bayan da aka yantar da ita ya wuto to sai ce qala malikun imam malik dan anas rahmatullahi alaihi yace wal hurratu an nasraniyatu ku yanga banasariya kirista wal yahudiyatu da ku yanga ba yahudiya wal amatu al muslimatu da ku yanga musulma يحسن الحر المسلم suna katangar da da musulmi إذا نكاها إهداهن idan ya aure ɗaya daga cikin wannan ukun فأصابها fa asabaha ya sadu da ita kenan shi da idan ya aurewa idan ya aure a a wal kullatu nasraniya wal yahudiyya wal ammatul muslima yuhsinul kullul muslim idza nakaha ihdahunna fa asaba ya wuto sai ce babun nikahin mut'a auren eh eh a ɗin na malin babayi ne kawai ka aure bai wa malin babayi kawai malin babayi zuwa zai kwashi ɗin shi an yi wancan karatun kowaye ya malin babayi ne kawai wancan satin muka yi shi ko iya malin babayi ne kawai ai da wanda aka hana aure na ahalil kitabin saboda in ka aure me yasa a nan karatun muka ai aka ce kaka aure na ahalil ki- bayan ahalil kitabi saboda in ka aure bayan ahalil kitabi kenan ɗiyan shi ahalil kitabi ya zo ya yi ya kwashe ɗaya shi kenan da wani aka hana su kuma ahli kitab me yasa ake auren su aidan su yi kwadan su shiga musuluncin su ga mu'amala to ka zo ka aure bai wasu kuma ta yi- ya ya zo ya kwashe kayan shi kenan kaga ai bai ba da wani aka hana sai ya ce muta me muta muta da kalmar larabci da muta sai mu ce da hausa ya zama ce جندا jin daɗi jin daɗi ko almuta da hausa sai mu ce jin daɗi mun jin daɗi to amma dai imam malik sai ce a rafa ha malik fi mudawwana a mudawwana malik sai ya ce mene mut'a mut'a sai ya ce an nikahu bi ajal aure zuwa na kwantara kenan aure da za a yi shi zuwa ajali eh zo mu yi aure na shekara daya ko wata biyu ko wata uku ko shekara goma in ma yayi dai amma dai an sa shi din zo mu yi mu da aksa ajali in ji imam malik shine muta'a ibn habib yace shi auren mutu'a misali shi kamar yanzu misali mutum da ya je wani gari ko kasuwanci ko karatu ko wani abu sai ya ga wata mace sai ya ce zan yi kwana kaza na kasuwanci na ko na karatu na zo mu yi aure na daidai karatun da zai in na tashi mu rabu kaga shi ma bai wannan mutane kenan kawai mutu a auren da za a yi shi mai lokaci a ɗauki lokaci ka zo yanzu karatu kaka nan zandar ko wani abubuwa ko wani abu ko wani abu ko wani abu amma dai da shaidin ba a ranka ba ka koyi abin ka gaya mata mun gane da kwai wanda bai zama mutu'a mu je na farko da kwai a yawwa azzawaji bi ne ta talak shi mutu'a ne azzawaji bi ne ta talak wani wani suwan ne yanzu yanzu misali basha basha da yaje jami'a yana can gaba kin nan sai ko to shekara nawa zai shekara hudu zai to in ya je ya samu ta anan kauyen dalo ya ce zo mai aure amma dai katinan zan yi mai tilis ina karewa mu rabu me ye wannan mutane ko kuma ba ce ma ba ya zu- ba ya tasirihi ba ma kai tasirihi ma ya ce mata zo mai aure amma dai kin sa abin da ya kayan ni ɗalibi ne daga na kare karatu na shi kenan kai ce ma shekaru kenan wanda ma me mutane to nan sai shi da ya je sai ɓoye aran shi shi da ya san aika aika da zai ya ɓoye aran shi bai ga tuwa ba sai ya je auren shi bai ga mata ba kawai ta hiyayi ya yi hira ya komi ya tura ta isra'il aka ɗauki mata jami'a aka je aka yi komi ya yi auren shi bai ce mata ba wani mutu'a ne to wanda shi ne ne zawajin bin ya talafi shi wannan malamai sun je jamhur malamai sun je su wannan ba mutu'a ne ba illa auza'i auza'i ne ji ake ce wannan ma mutu'a ne mu gane wani uku gudo shi da uku ya ne da kaje da kaje ko ai hira ka kai sak kai hira ka baka ce ba mata ba muka ce na farko sak dawa aka yi zo ke wance ke wance ga ana karatu ne na zonan shekara hudu zai ko kasuwanci na zo shekara hudu zai zo mu yi auren shekara hudun nan daga nan salamu alaikum wannan mene ne shi hannu awa guda da kuɗi eh hannu awa guda da kuɗi wannan mutane ko kuma yanzu kaji kawai zo mu yi auren wuri ko ji zo mu yi auren kaza su wannan mutane ka tasiri ka sani wannan kayi tasiri ba kilafa kai ko na biyu kuma muka ce kai ba ka yi tasirihi ba sai ka yi jirwaye da kamanka sai ka ce kin san dai abin da ya kayan ne duk tare da gida zan koma ki zo mai aure sai aka yi aure shi ma wani ne mutane eh amma dai ba ka yi tasirihi ba irin na farko shi ma mutane to nawa ne na biyu na uku shi da ya je ga ya san karatu ya shi amma dai hatta abokan shi suwa ne suwa ne duk bai gaya musu ba a ran shi dai ya san da zai bar wannan gurin rabuwasi sai je aure to wannan ne jamhur malai suka yi suka ce ba an duke shi mutu'a ba illa auza'i sai ta shi ma mutu'a ne tunda ai kowa da yake aure bai san shi za su ke ba kenan ka gane shi ne mutu'a kawai auren kwantara zama ce yanzu to shi mutu'a ya samu saɓani sosai a cikin musulunci mai sa saboda kasan ibn arabi yake cewa babu abin da yake bada mamaki a musulunci kamar auren mutu'a saboda shi auren mutu'a kasan ne aka yi aka halatta aka haramta aka halatta aka haramta kamar a zamanin annabi aka halatta ko kuma aka yi me aka haramta kuma aka sake kuma aka aka haramta to don wanda ya samu sabani zaka ga har yanzu firka in shi'a ai sai da auren mutu'a in shi a za ka tsira shi suna ga kawai auren mutu a halak ne halalin tsayi ba ne kuma sai aka samu shubaha daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas hayyabar duniya shi ma zai haramta auren mutu in ka bai bincika abdullahi dan abbas shi ma bai shi kadai ne amma dai wannan kauli dogon bayani ayi bayani sai mu ce dai kawai ijma'il ummal islamiyya auren mutu'a haramun ne amma dai ka haramta shi ya aka yi mamakin shi aka ce na warko bi na warko aka yi bi aka halitta kenan na warko sahabban manzo Allah Abdul Hadis Abdullahi dan Mas'ud sahabban manzo Allah suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama muna zuwa yaki ga goburanci ga nisa ga barin gida da farko sai Annabi halitta musu muta sai suke aure muta ana nan ana nan ana nan shekara ta bakwai a Haibara sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai sai ya haramta mutu'a da jakin gida ana nan ana nan da aka zo fatawar makka annabi sai ya halatta musu mutu'a ta kwana uku da ya halatta musu mutu'a ta kwana uku suka yi kwana uku daga nan annabi sai ya sashi yayi hudu ba yace daga yau ila yawmul qiyama mutu'a ta kare haramun haramun haramun aka buga kashi kenan kenan ta kare daga yau ta kare kenan kaga to wannan shubha na aka haramta aka halatta shi yasa ya shiga mutane ake sabani yanzu duniyar musulmi su a suka yarda da shi shiya kuma da ga a ruwayat da suke zawa da dama yanzu wani ruwa da zan karanta zai ga yomul haibara yomul haibara ranar yakin haibara yaushe aka yakin haibara shekara ta bakwai ko a yakin haibara annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta muta zai kuma ruwaye da take muslim a shi muslim da ya kama a cikin kitabun nikahi caye babun nikahin wannan da ya kaca zai ce ce babun nikahin mutu'a sai kama ya ce aure ne ubiha summa nusiha summa ubiha summa nusiha wasu ta kara ta harimu ila yau mulkiyama an halatta an halatta an haramta an halatta an haramta kuma sai aka haramta shi ila yau mulkiyama kenan kaga sai ka gane na in ka zo kula su tilkauli shi mutu'a da farkon musulunci menene halaka ne halaka ne ko da aka zo yaƙin haibara aka haramta a fatahul makka a fatahul makka aka halatta a mande kwana uku kwana uku hadisul muslim a hadisul muslim gaje zai nuna ma a kwana uku aka halatta shi mai ruwa yake cewa har yaje yayi aure shi da wani abin suna taya suka ga wata su suna da rida ɗinsu kowa sai ga wata mace dai da surun nazirina ajmal min jamila sai ganta hadisi muslim da sai ganta su biyu ne shi yaron yana da rida sabo shi kuma wanda shi shekarun yana da rida tsoho aka ce wa yake so sai ta zabi yaron wanda yake da bargon tsoho yace yayi aure da ita da salasa ayyamin na kwana uku bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya hudu ba yace daga yau an haramta nikahul mut'a ila yawmul qiyamah har zuwa ran tashin kiyama kenan daga nan sai ga mutane ce ce haramun ci amma dai a duniya yanzu muka ce ana yin ta a duniya yanzu ɗan shi'a suna yin ta hatta awa guda da kwai kuma tsayayi a garin addinan aka yi ta kamar inda ake zuwa ziyara na musulunci na suna addini ta inda ake zuwa wani kabarin wannan rida kinan musa rida da wani waye inda ake zuwa ziyara kaburburansu duk ana ake auna in gaji a mota ma ko a kar ko a disk ko a wannan sai ka ga maka yi auren mutu'a daga ne kuje otal kawai a can haka da ake duka yan shi'a sun halitta auren mutu'a sai su ce umar bin haddab ne ya haramta shi har da wani kauri da suke cewa abdullahi dan abbas yana cewa an ba dan umar bin haddab ba ya haramta mutu'a da musulmi ba su yi zina ba ba su yi wani abubuwa ba suna faɗi wannan kenan su a gurin su halaka ne har ma lada suke kawa wanda ya aure mutu'a yana da kaza yana da kaza yana da kaza in ka bude duniyar da ta zama to tana tayin hannu ta rezo su sai ko inda kamo shan shan din su zaka ga suna wa'azi sai su kama hujjoji na auren mutu'a su ga halak ne an yi auren kwantira na awa daya na minti 30 na wuni da sati na wata guda ne shi fa ba kawai kai da ita ne ba alwali ba mai malam ibrahim kawai kai da ita ne zaka ga ta maka kace to zan mai auren kwantira na sati ka aura nawa zan baki ka ce eh ka bata sai ai aura an kai tsakanin kawai kwantara ce yadda ce na tsakanin ku ba alwali shi auren muta ba alwali kawai ka ji irar kodin karatu da suke wani duk ana yin suna yi ɗan shi a ta haka duniya su kaɗai suke shi sun yarda da shi suna yi amma dai jamhurin malamai auren mutu'a haramun ne illa suwa rafida yan shi'a ko gobe suna yi in ka kamo shan insu da wani telansu da wani mai zai ga suna yi sai ka cewa umar bin haddab ne kankan ba ya haramta wa iyaz billahi kun ga hadisi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai inda yake da kwai dai rikici muka ce abu ne wanda an yi mi an halatta an haramta an halatta an haramta sai dai haramta ta bi kuma shine ila yawmul qiyama hadisin wannan na haramta na karshe na sahih muslim kuma yanzu wannan hadisin da imam malik ya kamu na haibare ne kenan kuma ta sai musu zaga hadisin na karshe na wanda yake cewa an haramta ina an haramta musu a fatawar makka sai ya ce
قال حدثني يحيى عن مالك ya ba da hadisi an maliki daga maliki ɗan anis rahmatullahi alaihi عن ابن شهاب daga ibn shihab imamu zuhuri muhammad ibn muslim عن عبد الله daga abdullahi والحسن بن da محمد hassan ibna muhammadu bin aliyu bin abi dalibi daga abdullahi da hassan iyanwa
أبي علي a'a ibnawa muhammad dai.
محمد iyan muhammadu bin aliyu bin abi dalibi yana shi wannan aliyu bin abi dalibi suwa ɗaya shi Ali bin Abi Talib su a ɗaya shi Hassan Hussein ko to wannan Muhammad ba Muhammad din nan shi ma dan Ali bin Abi Talib ne Muhammad kenan Ali bin Abi Talib yana da ɗa mai sunan Muhammad amma dai ita Fadima lokacin da Ali bin Abi Talib yake aure da Fadima ita Fadima ba a jira da ita da kowa ba ko sadaka ba a mata ba ita ita zamana tare da Ali bin Abi Talib kuma zamaninta Ali bai yi wani aure ba sai bayan da Ali ya yi aure-aure kuma ya ɗauki sadaka amma dai bayan mutuwar Fadima shi wannan Muhammadu ana ce mai Muhammadu bin Hannafiya Muhammadu bin wa bin Hannafiya yana uwashi ta Banu Hanifa ce Banu Hanifa a gazawatul Ridda ta zamanin Abubakar Siddiq ayi mai ta ko a gazawatul Ridda da aka ce su aka kawo ta Sabaya ce kuyanga ce ita kasance ta Ali bin Abi Dalibi sai ta zama to ummul walad sai ta aihuwa Ali bin Abi Dalib wannan Muhammad shine ake ce Muhammadu bin hannafiya muhammadu bin hannafiya wai a sura zaga muhammadu bin hannafiya ke ce mai sai ake mai inkiya da uwar tashi muhammadu bin hannafiya muhammadu bin hannafiya ko kuma muhammadu bin ali bin abi dalib kenan dan wane ne wannan shine da na farko in ka huda diyan fadima a diyan ali bin abi dalib shine da na farko in ka huda diyan fadima kuma yana da kima a bangaren yan shi'a suna ga suna ce mai muhammad al-ahir zamani muhammad al-mahadi muntazir suna ga shi bai mutu ba komowa ma zai a guri yan shi'a komowa zai shi wani muhammad kamar shi ne mahadi na ƙarshen zamani yana nan komowa zai ƙarshen zamani ya yi kaza ya yi kaza shi wani muhammad dan ali komowa zai mun gane shi ne kamar ai wannan ɗan nashi ai wannan ɗiyan shi ne guda biyu da abdullahi da wa da hassan to shi ma wannan abdullahi abu hashim ake ce mai da kwai firkar hashimiyya na 'yan shi'a firkatul hashimiyya su shi suke bi wannan abdullahi da ana ce mai abu hashim kama a shi'a ma kun san mine ne firka firka ce to da kwai hashimiyya suna bin wannan abdullahi dan muhammadu bin hanafiya kuma suka ta yi akan 'yan shi'a shi wannan muhammadu bin hanafiya shine mahadi ahir zaman yana komowa mun gane to sai ya ce an عن أبيهما daga sun ya sun samo hadisin daga babansu Ana wannan Ali.
da watsa da wadawa abdullahi abdullahi da ha- da wa da hasan ko ɗiyan wane ne wani muhammadu dan ali bin abi ali ko muka cewa cike oshi hannafiya banu hannafiya an samo ta kuyan gaci a gazawatul ridda ta zamanto sadaka ta ali bin abi talibi sai ta haihu muhammad al-hannafiya kinnan to shine iya kenan wannan abdullahi da hasan mikin ali ne jikokin ali ne dan nashi shine muhammadu bin hanafiya kenan jikokin ali ne suka samu ruwaya daga wa daga babansu muhammadu shi ko ba- babansu muhammadu ya ce anwa عن علي بن أبي ya طالب samu daga ali bin abi dalibi ya ce رضي الله عنه To.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama in ji aliyu نهى عن مع- متعة النساء يوم ya الخندق.
hana auren mutu'a yomul haibar ranar yakin haibar an yi yakin haibar shekara ta bakwai daga hijira a yakin haibar annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ce mutu'a aure na kwantara wannan babu shi haramun ne da kuma me وعن أكل لحوم الحمر حمر إنسية.
الأحنس إنسية kuma da cin naman jakki na gida kun san farkon musulunci wannan naman jakki na gida ci ake farkon musulunci jakki wannan nama dai daraja gare farkon musulunci cin naman shaki shi ma a cikin mas'ala wadda Abdullahi dan Abbas har yanzu bai saka akan ta ba zai ga wani hadisi haka Abdullahi dan Abbas bai saka akan ta ba amma dai a yakin Haibar Annabi sallallahu alaihi wasallama an girka tukwane an yayyanka naman jaki an zuba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ci a kihi haramun ne daga yau sai aka haramta shi amma dai farko musulunci shaki yana da rigacin shaki wannan namu ne insiya ne gida eh na daji da ba yanzu wannan shi da gida ne wannan wancan ba shi wannan namun ne wannan mai dogo ciya a wannan mutum da ya tsada ku zaki kenan ya mun haibar annabi ya hana mi ya ya hana auren ya hana auren ya hana auren mutum ya hana cin naman jaki malamai suka ce menene hikima imam maliki da ya zo nikahil mutu'a sai fara kawo wannan hadisin buhari ma ya kawo wannan hadisin muslim shine ya kawo wancan hadisin na ranar fatahu ne aka haramta dan siraddi ne ga yan shi'a tunda ai shi wannan hadisin hadisin ahlul baiti ne kamar hadisin ahlul baiti ne inda aka kawo hadisin na wani abubakar ne ko wani aisha ce sai su ce me daman zagin su suke wa iyazu billahi in shi a faƙiri da ƙiri yake kama sunan umar ɗan haɗar ya kama sunan abubakar siddiq radiyallahu anhu ma ya gaya musu magana ko zage so iya zubilai a tayalar sun kamo zaka ji ƙiri da ƙiri wasu gaya aisha magana ba suna ne za duniya musulmi ana faɗi wani abubuwan ne saboda abin mu ma zo mu zai ko kuma ya zo ma tun da duk in ka kamo shan ka ga mutum da rawani da gemu baka ganewa wa'azin waye ga tele ta yi wa antan ka kamo ka kamo sai ka je ka gan shi ga gemu ga rawani ga komi in ta ta ta ka je yana gawa Aisha magana ko yana zagin Umar dan Haddabo iyaz billahi da koi su to dan wannan Imam Buhari da Malik sai suka fara kawo hujjar mutu'a haramun ce da hadisin wa ahlul bait su a gurin su ai suna bambance amma muka ce ahlul bait duka da ahlul bait da ahlus sunna ɗaya ne amma dai su a gurin su suna bambancewa duk sun yi dokan hujja ahlul bait kenan wannan ai ahlul bait ne tunda wai jikokin wa ali ne da kuma wa muhammadu na shigo muhammadu na suna ji da sha suna cewa muhammadu ahir zaman mahadin zamani zai komo ga ali bin abi dalib sai sai ka hadisi imam malik sai ka kawo hujja da shi saboda yayi raddi ga bangaren shi'a dan su ne suka ji akan mut'a halakci mun gane wannan sai ya ce وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga malik dan anis عن ابن شهاب daga muhammadu bin muslim imamu zuhuri عن عروة بن daga زبير urwa dan zubairu dan awwam أن خولة بنت حكيم haulatu ya hakim دخلت على عمر بن الخطاب ana zaune fada umar haula binta hakim sai ta shigo فقالت sai ta cewa umar khalifa إن ربيعة بن أمية ta ce rabi'a ɗan umayya ta ka ƙara ne ta ce inna rabi'a ta bin umayya halifa kaga rabi'a ɗan umayya استمتع بامرأة ya ce فحملت ya yi auren mutu'a da wata mace فحملت منه hamma ta ɗauki ciki na shi wa kawo na ƙara haula ko ta ka ƙara gurma umar ta ce wa ne rabi'a ya je ya auren mutu'a da wata mace hamma ta ɗauki ciki umar da ya ji wannan ma sai yi me فخرج عمر بن الخطاب sai فزعا sai umar bin haɗab da ya ji wannan ma sai ya hudu fazi'an yana razane yana jin haushi kenan kamar ya bata da shi ne fazi'an yana razane يجر رداءه yana jan bargon shi ma kenan bai tsaya ma ya kimtsa yana jan bargon shi ma ya hudu فقال sai ya ce هذه المتعة kaga wannan auren na mutu'a ولو كنت taqaddamta fiya تقدمت فيها da na samu magabaci a kanta kenan da annabi ko abubakar ya yi rajab a kanta la Da rajab rajab.
da ni ma na na yi rajab a kanta kenan la kuntu taqaddamtu wai da na samu magabaci kenan da annabi kowa ko abubakar sun yi rajab a kanta da na yi ne da na yi rajab to wannan hujja kuma me yasa sai ka wani hadisi na imam maliki saboda su mafi yawan yan shi'a sun ta akan umar dan hadab shine ya hana muta kamar muta kawai umar ne ya hada shi kuma hadisi ne in ka gangamo nan ka gangamo nan ka gangamo nan in kai jam'u bi hadis din sai ya fito ma tare da ku hadisin Jabir dan Abdullahi Ansari da yake cewa muna muta zamanin annabi da zamanin abubakar sai farkon shekarar umar sai ya hana mu ɗaya ko mijan gwada harisai sama sama sai kabiri jabiri ce a muna mutu a zamanin annabi da zamanin abubakar da umar ya zo to hadisi yana sai kuma mu dauko hadisi wannan na Ali bin Abi Talib annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mut'a ranai haibar shekara ta bakwai da hijira sai mu dauko hadisin da yake muslim shi kuma yace annabi ya mu izini mu yi mut'a kuma ya halatta ya haramta ta bayan kwana uku daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama yace daga yau an haramta mut'a ila yawmul qiyamah har ran tashin kiyama to wannan hadisi uku ya saka gama su wani ne wani ne ya inda zai gama ba na ƙashin zaka ɗauko ba kenan zai ga ita mutu'a muka ce tana kamar yadda ibn arabi ya ce tana da abu mai maki a musulunci ita aka ce an yi mi an halatta ta an haramta ta an halatta ta an haramta ta ila yawmul qiyamah kenan ita uku ta ɗauka kenan wannan samun tare da farko farko musulunci hadisi abdullahi dan mas'ud muka ce sabai suka ce ga gwabranci ga nisa ga yaki sai aka bari suke muta ana na aka nan da aka zo haibara sai annabi ne sai ya haramta musu da aka zo fatahul makka annabi sallallahu alaihi wasallama kan yaje ku ne ma sai da wajen kwana 20 anan sai ya halatta musu muta ta kwana uku kuma daga baya sai tashi ya kudu ba ce daga yau muta haramun ce ila yawmul qiyamah har zuwa ran tashin kiyama to in ka dauko wannan kenan kaga a lokacin nan wannan labarin da annabi ya tashi haramta ai bai sha wani sahabi ba tunda ba zamanin mu ne bana da kai magana yanzu kowa shi ta kuma lokacin nan annabi ya tashi da ya je fatawul makka daga madina sahabbai dubu note da su banda kabilar a kabilar wane ne kabilar waye ai ai cincirin da kowa ya je to anan annabi ya tashi ce daga yau muta'a haramun ce hadisi na musulmi ila yawmul qiyamah har zuwa ran tashin kiyama to ai da kai wanda labarin bai je musu ba to shine fasara hadisi jabir kenan hadisi jabir da yace muna mut'a sai umar zamanin annabi da zamanin kaza da zamanin kaza kenan wanda labarin bai zo musu ba kenan shine sai umar da yaji sun yi a wannan hadisin sai ya tashi ya shaddada ya hana yace ai annabi ya hana ta annabi ya hana ta annabi ya hana ta ba za ko ina kenan kaga hadisin jabir ba nuna da yake na an yi ta kenan wanda labarin bai iske su ne ba suna yi amma dai da wannan hauratu binta hakim da ta kakaran wa rabi'a bin umayya kenan umar sai tashi ya ce ai wannan abin ya haramta daga wani ruwaya a cikin hudu ba ne ma umar ya ce me yasa mutane suke yin abin da annabi ya haramta shi aka ɗauki kwakwarin mataki akan abin to amma dai muka ce jamhurin malamai ba tantagarya wannan mutu'amine ne haramun ci yan shi'a su ne suke halak kuma suke ga wane ne umar dan haɗabi ne hana ta saboda adawa su da da su umar kenan suke ga kawai umar dan haɗabi shi ne ya haramta har su rika cewa in ba dan umar ba ya haramta mutu'a da musulmi ba zai zina ba ba zai kaza ba zai kaza ba su rika wannan kuma da sabani da aka samu da dan nas abdullahi dan abbas da wani abubuwa kenan shi ne a takaicen takaicewa kenan a duniya mutum yanzu mutu'a yan shi'a ne kadai suka ji akan jawaz ɗinta amma dai dukkan al'umma musulmi sun ji akan mutu'a kamar mice ce zina ce kawai tun da ba bambanci aiki auren ana na minti talatin ana na awa guda ana na kwana da to me wancan su da kake kama wutar ai ba bambanci kuma shi ba alwali ba kaza kai da ita da nawa ne kai da ita da ku yi ciki kwantara da ku kai da ita auren mutu'a kai da ita da ku yi kwantara nawa ne idar da tan dizar tan kwana ɗayan da kasan dai kaji ina ne yanar da shi da wani ai ba ɗaya ne ba eh da wannan ali bin abi talib yake cewa ai da aure da gado da saki in ka kalla shi kan shi har ta muta inda tunda ba gado ba a cikin ta ba gado ba kawai in kwantar ta kare ba hai nasu kike ba kawai kai gaba sai gaba daman ka je can ne a can ko game da ita to kai auren sejur ɗinka sati guda kai auren ka bata abin da ka bata daga sejur ta kare kawai ka ta yi ka ta ta yi ta shi ne auren mutafa to amma dai yanzu ana shiru ne musulmi ana yi yan shi'a ko gobe suna yi shi kuma shi ne malamai suka ce ɓacin rai suna yi shi a makarantunsu na inda ake zuwa ziyara ai kuwa da kwai marakis ɗin shi inda ya kitan ake zuwa ziyarar shekunansu da waɗanda suka ɗauka su ne gimshikansu to a nan da ake wani abubuwan yan shi'a yana dai almutafikin alaihi daga nan imam malik ya tsaya ya kama akan zawajin mutake na sai mu doka mine ne haramu ne kawai shi ba hadisi sai ka doka ya samu halacci haramci halacci haramci aka haramta shi aina na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa huwa muharramun ila yawmil qiyama Allah daga yanzu ya haramta mut'a har ya zuwa ranar tashin kiyama kenan daga nan sai mu tsaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka sai mu tashi babun nikahil abid insha Allah idan Allah kai mu satin gaba babi na 19 nikahil abid